من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم إذا بنا من تابع muna 27 ko 27 ga watan biyu hijira 1447 daidai da 21 ga watan 8 miladiya 2025 alkhairan da yake cikin wannan ranako muna roƙon Allah ya datar da musu abinda yake shiri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala da ya bamu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar banifan dude daidai kasuwar banka ne birnin Niyami a jamhuriyar Nijar. Muna tafsiri a cikin suratu alhaƙa ina ganin jiya nan muka yi karatu. Yau za mu tashi suratul ma'arish daga farkon surar zuwa abinda Allah ya so. Allah maɗaukin sarki ya muna jagora. Wanda idan ba na manta ba suratul ma'arish shine sunan da surar take da shi daga cikin sunayen da ya tabbata daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana kiranta ne da suratul ma'arish kuma a tartibi na surori ita ce sura na saba'in daga cikin jerin giyan surorin alkur'ani mai girma tana da ayoyi 44 dauke da kalmomi 217 wanda in ka lissafa harufan wannan sura zai zama harafi 947 wanda ya karanta wannan surar yana da lada mai yawa Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu abinda wannan sura take karantar da shi Allah yake cewa sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi mai tambaya yayi tambaya game da wani azaba wanda zai auku shine azaba da zai shafi waɗanda suka kafar cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne sa'ala bil hamza kenan minas su'al tambaya akwai wanda suka karanta shi da sala sa'ilun bigari hamza kenan wanda ya karanta shi bil hamza zai ba da mana as-su'al amma an karanta shi bigare hamza sala sa'ilun wasu suna ganin huwa lughatun min as-su'al ma'ana shi ma lugha ne fi su'al a wajen tambaya kina akwai masu amfani da wannan su karanta shi da sala bi ma'ana as-su'al wasu kuma suka ce a'a sala zai zo ne ya bada ma'ana asail sail shine gudanuwa kun gane ko kenan sala sailun sai zamanto bi azabin waqi wani wadi na ukuba na azaba ya gudana a cikin wuta na wani azaba da zai auko lil kafirin ga kafirai idan ɗauke shi daga sala bi ma'ana aljariyan gudanuwa kenan wal ilmu inda Allah idan muka ɗauki wannan kira da take gaba gare mu sa'ala sa'ilun mai tambaya yayi tambaya Allah subhanahu wata'ala anan bai gaya mana wani mai tambaya ne ya tambaye ba wasu malamai suka ce an safkar da wannan aya ne akan an-nadr bin al-harith kamar yadda muka karanta a cikin suratul anfal a baya shi ya ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw i'tina bi adhabin alim yace ya Allah in dai wannan qur'ani gaskiya ne cewa daga gurin ka yake to mun ki imani kai mana ruwan duwatsu daga sama ko ka zo muna da azaba mai radadi ka faje ko da ma ya zan gaskiya ne to sun ƙi imani duk abin da za a yi a yi malamai suka ce sai Allah ya sauko da wannan ayar yana ba shi amsa lalle ku wannan kahiri ya yi roƙo bi ma'ana kenan sa'ala bi ma'ana da'a da'a da'in bi azabin waqi mai roƙo fa ya roƙi azaban da zai auko ga kafirai wasu ka ce a'a wannan an saukar da ita ne akan Abu Jahal shine yayi addu'a ranar da aka yi gazwatu Badar da muka zo muna karanta siratu Badar mun kawo addu'an da shi Abu Jahal yayi cewa abinda manzo ya zo da shi ba gaskiya bane yace idan ko gaskiya ne idan kuma abinda ya zo da shi haka ne to karar Allah ya bari su dawo gida lahiya wannan kuma su dawo gida lahiya ba kowanne ne dai wani ilmu inda Allah Allah bai bayyana muna wane ne ya wannan magana ba sai mu takaitu a inda Allah ya takaita mu sa'ala sa'ilun bi azabin waqi mai tambaya yayi tambaya ga azaba mai faruwa kun san wannan di dabi'a ne na kafirai Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi kafirai suna gaugawan Allah ya su ce wa annabi ka ce maza a kawo mana azaba inda da gaske ne walai yukhlifa Allah wa'ada Allah bai saba alƙawarin shi shi dai wannan hukuma Allah ce lil kafirina game da kafirai laysa lahu dafi' baya da wani abu da zai tunkuɗe shi babu wanda ya isa ya hana wannan hukuma ya shafi kafirai duk wanda ya mutu bai tuba ba to ba wanda ya sai hana shi samu azaban Allah shi ko wannan ukuba zai zo ne minallahi daga gurin Allah subhanahu wataala bil ma'arij ma'abucin daraja ad-darajat ma'arij bi ma'ana ad-darajat kamar yadda Sa'id bin Jubair ya fassara ibn abbas yake cewa bil ma'arish ay bis samawat wannan azaba zai zo ne daga gurin Allah ma'abucin sama wanda yayi sammai hukubar daga gurin sa za ta hito yadda imam qatada yake cewa bil ma'arish ay bil fawadil wan ni'am daga gurin Allah ma'abucin ɗaukaka da ni'imomi daga gurin shi mala'iku ma'ana ban zai zo. Allah ya wani jagora. Shi sa malamai suka ce ma'arish ai ma'arijul mala'ika, matattakalin da mala'iku suke tattakawa in za su je sama. Shi Allah shi ya wa'in hanyoyi wanda mutum baya ganin shi. Kowanne ne dai wal ilmu inda Allah, amma mu za mu ɗauki ma'ana guda ko biyu min Allah bil ma'arish daga gurin Allah ma'abucin daraja da ɗaukaka kuma ina iya ɗauka min Allah bil ma'arish daga gurin Allah subhanahu wataala ma'abucin sammai wanda ya hanyoyin da mala'iku suke tattakawa su je zuwa sama ta'rujul mala'ikatu mala'iku suna hawa war ruhu da kuma ar-ruh shine jibrilu a faɗa wasu malamai shi ne magana mafi rinjaye wasu malamai suka ce wa ruhu da ruhi dai wanga da mun ka sani saboda hadisin barra abin al'azib ya tabbatar muna cewa rai na mu'mini to sai fa ya je sama kai yanzu baka taba zuwa sama ba amma radda za ka mutu saboda kai mutumin kirki ne sai Allah ya yi maka alfarma ranka ya je haccan sama aje mala'iku na gaida shi yana kamshi ana masa addu'a sai ya je sama ta bakwai sai Allah ya ce ai bayina na wajabta musu za su zauna cikin ƙasa to amma ku rubuta suna ne cikin ‘yan aljanna kuma yi dami su cikin ƙasa sai sadana tambayo su sai a dawo da mutum da ran ya dawo cikin kabari sai a tashe ka sai a yawassa ma kabarinka a sama ni'ima iri-iri kai ta morewa kafin ranar tashi alkiyama Allah ya tuntube ku a shigar da ku aljanna su malama suka ce kenan da rujul mala'ikatu mala'iku suna hawa su je sama war ruhu shi ma jibril yana tahiya sama kun gane ko malamai suka ce da Allah ya ce wa ruhu in an ɗauke shi a matsayin ana magana ne da jibril sai zama min babi zikiri afradil am an ambaci ɗai da ku na umumi ne inda yan kace mala'iku jibril shi ma yana cikin mala'iku da aka ambaci mala'iku ga baki ɗaya sai aka ce wa ruhu kuma yanzu a ce ai kowa ya zo wurin karatun nan har da ma shugaban ƙasa kaga shugaban ƙasa yana cikin kowan amma saboda la'akari da matsayin shi sai a ce hadda shi Allah ya samu dace kowanne ne ma dai wallahu alam ko ba haka bane da arujul malaikatu malaiku suna hawa sama war ruhu da ruhi in jibril ne kenan ko kuma war ruhu da rai na mu'mini a yaushe ilaihi zuwa ga shi Allah subhanahu wataala ay ila Allah fi yawmin a cikin yini suke zuwa mala'iku in sun ka tashi za su je sama cikin yini guda da suke zuwa nan da nan su je kawo kyautawa idin haka ma jibrilu in zai ta yi sama cikin kyautawan ido ya kai haka ma ruhin mumini in za a ta da shi sama cikin 'yan mintattuka ya kai kuma tahiyan nan ba ba ta yi wasa ba ce kana miqdaruhu 50 alf sana gurgurun tahiyan nan tahiya ce ta tsawon shekara 50 na duniya inda za a barka kai kai tahiya irin taka sai ka shekara 50 kana tahiya sannan ka ci tahiyar da mala'ika take cikin ‘yan mintuna. An fahimci Hausa? Ko kuma ruhin mu'mini da ake taya da shi sama, inda za a wasa ma kai tahiyan kai da tahiya ne da yake ɗaukar tsawon shekara dubu hamsin. Da fata an fahimce ni. Kenan, mala'iku kamar da manzo Allah ya ce, ya ta'aƙabu na fi ku mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin nahar. ko dai mutane mala'iku na zakkuwa wasu su zo da dare wasu su zo da rana don karɓa ayyukanku ba da kusa ba ne daga nesa suke zuwa daga sama suke zuwa ita ko saman nan nisanta tahiyan da suke ci zuwa gare ku inda za a bari ku yi tahiya irin ta al'ada tahiya ce da tana cin tsawon kwanaki mana tsawon shekara dubu hamsin amma su cikin ɗan ƙanan lokaci za su yi ta Allah ya mana jagora kun gane ko Allah yake cewa fasbir sabaran jamila Allah ya ce da manzonsa ka yi haƙuri haƙuri mai kyau fasbir ka yi haƙuri sabaran jamilan haƙuri mai kyau wanne ne haƙuri haƙuri mai kyau shi ne haƙurin da ba a kawo koke bayan yi shi an yi ma abu bai yi ma daɗi ba sai kai haƙuri baka ƙara ta damu wani da labarin shi ba kawai kai shirin ka wannan shine sabarin jamil amma mutum ya ma abin ka zauna ka ce ai wani ya yi min kaza inda ni ba mai haƙuri ba ne da na yi kaza na yi kaza in ka tashi ka je ka ce ai wallahi wani abin da ya min in ba dan na yi haƙuri ba da mun samu saɓani baka da haƙuri sai mu ɗauki tarihin annabi yaƙub lokacin da ɗayan shi suka ɓace sai ce fa sabrun jamil shi ni zan yi haƙuri mai kyau aka yi shiru Allah kawai yake gaya ma bai tada ma kowa wannan magana daga shi sai ubangijinsa shi ne sabrun jamil fasbir sabran jamila ka yi haƙuri haƙuri mai kyau haka Allah ya umarci manzansa game da me irin wa'annan tambayoyi da suka yi ma na cewa in dai azaba gaskiya ne ta zo lace kai hankuli innahum yarawnahu ba'idan su suna ganin tashin kiyama nesa ne ba nesa yake ba na Allah da gaya gaya mana iktarabati sa'atu menene wan shaqqal qamar ai kiyama ta mutsu ga wata nan ya tsage ashe kiyama ba ta nisa a wani Allah ya ce azifatil azifa ne kusantowa fa ta zo a hadithai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga muna alamatu sa'a alamomin tashin kiyama ko inda ba mu gani ba ba su da yawa da yawa ga sunan muna gani kenan kai da kaga mutun ya kibin Allah kai hakuri innahum yarawnahu ba'idan suna ganin tashin kiyama nesa ne Allah ce wa narahu qariba mu ko muna ganin shi kusa ne kullu ayatin qarib duk abin da aka sa ranar ya zo kusa yake ka riƙe wannan duk abin da aka sa ma ranar zuwa to kusa yake ku duba ku gani muka fara karatu ne daga shahi na farko shahi na biyu shahi na uku shahi na hudu haka ne yanzu ga shi har ana saura kaɗan ya kare yau da an jima wata rana sai a ce ai an ma kai waje kaza an hito can an je waje kaza kinan wanda ba a haifa ba shine zai ce kiyama ta daidai ba ta zama ba kai ba kai da kawace shekara arba'in kawace hamsin ta zo mana wanda ke yamma za a tsagerancin nan ba cikin bonus ciki fa ba wa'in shekara ashirin ko talatin ne ke wannan a'a sittin saba'in zuwa tamanin su ne ga ce mu za to kiyama ta tsaya mana su sun ta ma tashi da su ba a mu yanzu mu ba tamu ake ba yanzu mu ta gama da mu duniya ta gama da mu duk wanda annan masallaci babu mai garantin gobe akwai eh to kenan mi annar rigima kawai ka bi Allah innahum yarawnahu ba'idan suna ganin tashin kiyama kamar nesa ne Allah ya ce wala rahu qariban mu ko muna ganin sa kusa ne in kiyamar ta tsaya yawma takunu as-sama'u kal-muhl ranan da sama za ta kasance kamar narkakken mai ko suka ce kalmol kamar narkakken azurfa kun san sama tana da kauri abinda aka yi ruhin sama da shi da shi da ƙarhi waye ƙarhi waje kwankwasa ya jiya to amma dai ka san sama koda da ƙarhi na an ruhin ta ƙarhin nan ba na wasa ba ne to wannan sinadarin da aka yi sama da shi dukarin nan sama za ta narke kaga ta koma ruwa an gama amfani da shi kuma kowa san sama tana da kauri ba falle-falle aka yi ta ba inda kaurin sama ta hiyar shekara 500 ne kafin ka huda shi alaci suna wasa da kiyama ne ai in kiyama ta tsaya saboda tashi hankali saman ma narkewa za ta yi sai ya faɗi yadda za ta koma saboda zahi sai ta narke ta zama kamar narkakken mai ko kuma narkakken azurfa wata kunul jibalu kal'ihin su kuma duwatsu sai su kasance kamar gashi na dabbobi gane gashi na dabbobi bari kama misali munan ba mu da irinsu da yawa amma akwai kasashen da suna da dabbobin da sai an rike musu aski ana fidda wannan gashi shi ake cire shi ihin to malamai suka ce cikin dabbobin da ake aske ma gashi wa'inda gashinsu ya yi kowane laushi shine jajayen dabbobi to wannan jan gashin mai laushi ranar nan sai dutse ya fi shi laushi za ka ga duwatsu sun koma kamar auduga duk da taurinsu kun san duwatsu suna da mataki-mataki ne za su tsatsage daga nan su yi taushi daga nan Allah ya nike su sannan su zama haba'an mankura sai Allah ya shike su su rasa inda su ka neme su ka rasa mataki-mataki ne matakin farko za ka ga duwatsu ga sunan in ka taba dutse sai ga ya yi auduga laushi kiyama kenan wala yas'alu hamimun hamima a ranan nan masoyi ba zai tambayi masoyinsa ba kun gane misali hamim makusanci wanda kuna jin daɗin lamari kai da shi kana son lamarin shi yana son lamarinka ranar lahira ba ka tambaya ina wane da ta ce yau kiyama ce babu tambaya ina wane wala yas'alu hamimun hamiman abokin zama mana makusanci shine qarib la yas'alu qaribun qariban makusanci ranan nan ba zai tambaye makusancin shi ba saboda abin da yake gaban shi ya ishe shi za ka yi mamaki ka ce to ina ma ya gan shi bale ya tambaye shi Allah ce a yi bassaru na suna ganin su ku diba larabci na ka yi bassaru na hun ba a ce yi bassiru na hun ba aka ce yi bassiru na hun saboda gani ne mutumin da ya yi laifi an ɗaure shi ya tashi magana an mare shi ga ido ya ta yi aza kuka an sa ice an buga kanshi in ya ganka ko yana son shi ma magana bai iyawa don halin da yake ciki yanzu ya wuce shi ma magana ya shiga ruɗu to kowa a ruɗe yake yi wasaru na hun suna ganin su ayyarau na hun suna ganin kawa ga ka ga ismaila kuna ganin juna amma ba ka iya masa magana lalura ka ta ishe ka ya waddal mujrimu mai laifi a wannan rana sai ya so sai ya yi fatan lau yaftadi min azabi yawmi idin bibani da zai yi fansa a azabar wannan rana da 'ya'yansa shaida ya ce to abin ga mahita bari in samu Allah a shirya Allah yanzu ɗiyana duka na ba da su a sake ni Allah ce ba yau na ba su mata su ta kai kai sadda kake ganin baban wani kake ko to shi ma ai baban wani ne an gane misali ko in kuna zaune kai da babanka sai ce ga ɗana kai ko ga ɗanka ke sai kace ni ma ga ɗana shi ma sai ce ga ɗan shi na to shi mahaifinka ya ji matsi ya ce ya ba da kai suka ce a'a baba na dai ba da ɗana sai ce baba ni ma na ba da ɗana ba zai yadda ne kowa ta kan sheke ba abin da zai hidda kana na kiyama sai da aikin kwarai Allah ya marke wannan da kyau ya waddul mujrimu mai laifi sai ya yi fatan cewa lau yaftadi da ya ba da fansa min azabi yawmi idin bibani na azabar wannan rana ya bada ƴaƴansa a matsayin fansa shi ya kyale shi idan ya bada ƴaƴan ba su isa ba wa sahibatihi da matarsa sai ce Allah ga mata na nan a hada da ita ga ƴaƴana nan a hada da su ni a kyale ba su isa ba wa akhihi da dan uwansa sai ce ga ƴan uwana nan Allah duka a hada da su ni a kyale wa fasilatihi da dangansa shine ashira ƴan uwansa na kusa lati tuwihi wacce take kawo masa dauki ka san duye da kin lalace in ka shiga wani matsayi ƴan uwanka sai sun duba sun ga ya za a yi hidda ka daga cikin wannan matsayi a duniya to banda lahira to shi ko a lahira mai laifi sai ya ce ma Allah duk wanda ka san dan uwana ne Allah a hada da shi aiwatar da shi ne a kyale da ni da ƴaƴana da mahaifiyata da ƴaƴan shi ko da mahaifin shi da mahaifiyarsa da duk dangin sai ce Allah ga su shi a kyale shi ba a karfafa likulli mri'in minhum yawma irin sha'ani yubni ko wani mutum akwai abin shi da ya dame shi kowa tashi ta dame shi ba wani zai ce ce jama'a kiyaman nan ba wasa bace kuma ba wai ana lalashin ka kai imani bane a'a kan ma kai imani fa shi abun haka yake zai faru ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka shirya ko baka shirya ba yanzu idan ya bayar da danginsa ba a karɓa ba sai Allah ya ba da labari wa man fil ardi jami'an da dukkan waɗanda suke a bayan ƙasa sai ce Allah duk wani halitta da yake bayan ƙasa ka kama shi kai mai azaba sun yunji sannan a kubutar da shi Allah ce a a kaga ya wuce ka'ida kuma ya nuna babu cin hanci a ina a lahira ba a ba da cin hanci aikin ga kaɗai zai hidda ka Allah ce kalla a'a wannan adatu rad'in ne wa zakirin ada ce da ake amfani da ita wajen kauda magana duk abin da ka faɗi ka ƙarfi ce a'a ba haka yake ba innaha laza ita dai makomarka ita ce laza laza ismun min asma'in nar suna ne daga cikin sunayen wata wasu malama suka ce hiya addarku thani mataki na biyu kasan ita wata ƙasa ne take akwai yan hwalo akwai gidan ƙasa na ɗai akwai gidan ƙasa na biyu akwai gidan ƙasa na uku har ƙasa haka to gidan ƙasa na biyu shi ake ce da shi lazawa Allah ce waɗanda suke da laifi suka ba da fansa ba a karɓa ba can ne za a sa su yana ce a kan la'aha inna halaza ai dai laza ce wuta ce da za a saka a ciki in baka san laza ba ga yadda take ita laza nazatun lishawa ita tana yaye fatan jiki wasu ma sai tana yaye fatan kai an ka kada mutum sai ta jaye fatan kan fata kai sai ta kone ta ta kwaye wasu ka ce a tana cinye gabbai duk wurin da zai hita jikinka ba ka mutu ba da an kada mutum sai ta cinye shi ta cinye kunne ta cinye hanci ta cinye ido ta cinye cine sun kone rumurmus ga mutum ne yana ihu kuma a maida su yadda yake haka zai rayuwa duk wani wa ya atihi al-maut min kulli makan duk inda alamun duk abin da zai kashe ka duniya alahira sai an yi ma irin shi so miliyan babu mutuwa mutuwa guda ce da kayi ta shikenan ita lazadin nan tad'u man adbara tana kiran wanda ya juya baya ya kin imani wa tawalla kuma ya bijiri ma gaskiya sai ka ji da za tana cewa ku zo gani nan kai suwa da ku zo gani nan ni na an maganin ku haka za ta ringa tsinto irin wa'annan kamar yadda kaji suke tsinta abinci yayin da suke cin shi ka je ka ɗauki tiya na tsakuwa da tiya na gero ka hautsina ka hautsina sai ka watsa makashi wallahi sai ka je ka dawo duka sun cincice hatsin nan sun bar tsakon ba su taba ta ko ba ga wani to haka ma ita laza duk wa'inda Allah ya kaddara cikin ta za su zauna sai ta shigo cikin mutane ta tsitsinta ta yi ciki da su babu magana ka gudu yanzu idan aka aka tattake karafuna sai aka sa su cikin ƙasa aka murutsuka su da ƙasa sai aka ɗauko mayan ƙarhe to inda akwai ƙarahunan nan duk inda ya bai na tsince su yana taba sauran kasar saboda ba na aka aiko shi ba to haka mala za ta wa jama'a fa'au'a ya tara dukiya fa'au'a kuma ya rike dukiyan yake taimakon addini yake taimakon al'umma shikenan fa'au'a ai fa'amsa kalmal ya rike shi bai ba da haƙƙin shi ba bai abin da ya kamata akwai wanda yake cewa ni ba za a san mai kuɗi ba ne sai na mutu ku ja ku kafa wasu yawon sai a ce ai ya bar kaza a shi wani mai kuɗi ne kaza ya bari ba ai jama'a ai ba sai an ɗaure mutum ba za a ci bai da hankali wasu da suke mutuwa sai gaji an ce sun bar kaza wani kudin da ya bari in aka kasa kashi goma ya ɗauki kashi guda ya yi addinin musulunci aiki har kiyama ta tsaya aikin da ya addini bai ba a cin mai ba amma sai shi mutu sai kaga komai na addini babu ruwan shi babu ruwan shi kuma kun san ma abin takaici da mutane ya kamata su auna su ga mutumin da ya kai miliyardar maɗauka miliyardar kawai yana da miliyan dubu ba shi ne miliyar guda ba sai ya mutu sai a ce wani alhaji wani mai kuɗi ne ko da ya mutu ya gina masallaci na miliyan ɗari ya gina makaranta ta miliyan ɗari miliyan nawa saura miliyan ɗari nawa ɗari takwas don girma allah ya yi makansa adalci eh bai ban mana inda miliyan 200 nan su ne sadakatul jariya nashi wancan miliyan 800 na magada ne tun mutumin da ya mallaki miliyar guda ya je ya samu wuri ya yi aiki ma'addini na miliyan 500 wannan al'abun da ya yi a addini yana gushewa? in ya mutu ya bar ma 'ya'yansa gado na miliyan ɗari biyar, Allah ya samu wannan duki albarka ko ɗansa nawa ne suna talauci ba su talauci kenan in ka samu dama ka yi wa Allah aiki abinda ya sauro ka roƙi Allah ya sanya masa albarka wallahi sai ka mutu ka bar ma iyalin iyalinka abinda bai taka kara ya karya ba sai Allah ya albarkace shi su su yi rayuwa har su ma addini aiki amma duk sai mu manta kowa kokarin yake ya bari ya tara ma ƴaƴansa kasu wahala kaza to so wahala mana kai ba wahala kai ba nawa baban kai bar maka ko ba ka bane in dai ma in dai ma magana ne za a yi na adalci wai a'a mutum yanzu shi burɗe shi cikin condition kai baban ko na condition yayi maka tambaya ta farko kenan ka wulakanta a'a saboda arzikin ka ba hannun baban ka yake ba arzikin ka yana gurin Allah ne ba mamaki ma iyan nan da kake kokarin ka bar musu dukiya kaso wahala cikin su wani arzikin shi yalinka na kaso goma kuma Allah bai fasa bashi shi inda dama na shi ne kai kuma wanga da aka samu dama naka ne Allah ya alƙawarin zai baka kuma ya baka dan ya jarrabe ka to kai naka da aka baka shi wai kana tsoron ɗiyanka ka su yi talauci to shi Allah da yace zai ba su ƙarya yake yi ko Allah yana saba alƙawari ne Allah bai saba alƙawari dan haka mu rinka zuwa muna auna abubuwa jama'a mu daina yi ma ɗiyan mugun fata mugun fata wai kullum yanzu kaga duniyar ga ko da ran kama ɗiyanka ba a kwallo da su ba yanzu in kan mutu iya za su ta gayyara a za su ta gayyara to dawa kabbar su ba ba na masa ba ga Allah Allah ba ya yi alkawarin arzikinsu zai ba su ba to zai fata ne don ka mutu to don mi za ka ci tsoron ɗiyanka kasu ta gayyara alhalin za ka bar su ga wanda shi bai saba alkawari in ka samu wallahi ka tuna da kanka farko kai ma kai abin da zai cece ka a ranar lahiya tana can tana jiran kamar gobe ne kuma diyan ka kai musu fatan wani abu ya sauro su gada in wani abu bai sauro ba shikenan wasu abin takeici wani ma zai samu shi ta tattare shi ta tattare sai ya kusan mutuwa rashin lahiya duk ya ce ya canye kuɗin nan ya mutu bai bar ko sisi ba kuma komi bai ma Allah ba kuma ya taiɗe ya bar talaka to ya za'a da yawa ko to kai amfani da damarka ko kuma ku ji wani abu ya kamata mu wayar da kan mutane su gane sun ga mutum yanzu bari in yi tarajin kuɗi ko da rashin lahiya ya zo mini saboda me komi yana son tsari to yanzu idan rashin lahiya ya zo waye ce zai ɗora ma rashin lahiya eh wa zai baka lahiya inda har Allah ya azama lalura wala ya san akwai maganinta da aka kakkada mu kada na jin tsoron talauci malam kai fatan Allah ya baka kai abin da ya kamata da dukiyarka kuɗi sun zo eh sun zo me ake son a yi da su kaza ya dace eh to a yi gobe an ka tambaka akwai kuɗi ka ce jiya dai na samu wala yau ban da ko sisi sai ya Allah ya kawo shi kenan Allah rawa wani asiri ya kwanaki ba na muka karatu na ba hannun ce muku in ba don ka in tona muka yana asiri ba ko sisi ban da shi ai kun ban da ko sisi amma in bukata ta taso Allah ya ke yi ta sai haka abun yake wani shi bai son a ce wai shi talaka ne ya za a yi ka zama talaka kana da Allah da Allah ku gaya min wannan kai fa gatan ka Allah mai basuwa ne mai arziki yau wanda adda Allah yana da komai don kuma kana tsoron talauci in babu hada idon ka bacci tashi kai alwala kai da ka biyu ka sallame daga hannu Allah ka ce a roƙe ka to ina da matsala kaza matsala kaza matsala kaza Allah a yi min ba zai yi ba ne? eh? to me muke sheku ba za a yi zama alaƙanmu da Allah tana da ƙarfi Allah ka biya wani buƙatunmu ku kula dai wa jama'a fa'awa ya tara dukiya ya kuma kumshe ta ai amsaka ya rike ya ƙirin abin da ya dace da shi innal insana khuliqa halu'an Allah madaukin sarki yace lalle dan adam Allah ya halicce shi ne halu'an ai harisan mai kudai yana da kudayin abun da bai halasta gare shi wannan shine fasalan ibn Abbas al-haris ala ma la yahillu lahu dan adam yana da kudayin cin abun da bai halasta gare shi sayyid ibn jubair yace halu'an shahihan mai ruwa Allah ya mutu na adam mai ruwa shahi mana ruwa kansa ma yi ma ruwa yake yi ba ma wani ba yana da kuɗi ya kamata shi gina gida mai kyau shari rayuwa gwargwaro ta duniya sai ya ƙi yana cikin ɗan tsohon gida kasan yanzu mutane sai da tako a gane muna daina danga suna fasowa yana da hali zai iya sai mota mai kyau shi hau yana cikin tsohon mota yana ta zuwa jini da gani na ina iya in sai ma mota kaza amma kasa lamarin nan sai da tako tako duniya da aima tako kan samarowa shi kai yana iya ɗinka kaya masu kyau ya sa sai ga riga nan ta kode nan ta abin nan ɗinki nan gama ya tashi haba alajuwa ne sai ya wuce ce wala kun gwance mai kuɗi ne fa shi wai yana jin daɗi amma kuma kuɗi ko mutum ne na mai shi kuɗin banza ba ka yi amfanuwa da shi sai wanda Allah ya so wannan ɗabi'a masu irinta suna da yawa musamman cikin masu kuɗi shi yasa imamu haka yake cewa khuliqa halu'an ay bakhilan dan adam an halicce shi da ɗabi'a na ruwa ruwa ka fara sana'a da jari na jika goma kana nan kana nan ya kai jika hamsin ya kai jika ɗari ya kai miliyan guda dala wane ne yesu ya zama miliyan guda shi kai miliyan biyu shi kai miliyan goma waye baka miliyan goma nan amma wai an ka ce mai to ga aikin Allah za a kashe miliyan guda ya ka zo an ka ce alaji ka kawo jika ɗari biyar to an ɗauko matsala bai iya ba Allah jika ɗari biyar cikin miliyan goma in yabba Allah jika ɗari biyar nawa ya sauro bai iya ba ina da ƙyar a samu jika ɗari shi ba da suka in ko ka zo yau ka ce ya kawo gobe ka koma jibi kai ne maƙiyin shi ka matsa mu yanzu da Allah ku kalli masallacin da ya yi kyau ko bai yi kyau ba eh a kan shi wani irin suna ba a samu da ba an ce malamin nan mai roƙo malamin nan shi dai kullum a kawo malamin nan kaza kaza da Allah dan a yi wa wana ake ce a kawo eh aikin nan da muka yi shi tun yaushe aka yi shi an kwana biyu ko ba kwana biyu ba bai amfanar da mu ba eh wasu da suka yi sun ma manta sun sa dukiyarsu ana amma inda ba mu rufe kunnen mu ba to da babu abin da mu ji ba kai ni akwai wanda cikin dukiyar da Allah ya bashi zai zo shi masallacin nan goma bai san yayi ba samu na yi musamman malam yanzu aikin nan da kun ka ɗauko zai ci kuɗi da yawa kun ga yanayin da ake ciki kaza kaza kaza kaza yace alhaji ya ce gani kalle ne da kyau yace ni daga maganar nan ba mai kuɗi bane amma kasan ni ba talaka bane ko kuma ni in nace na ba da kuɗi a gyara masallacin nan duka kasan na yi ƙarfin wannan abu ina yin ba da su yace a wallahi haka ne yace to in talaka yayi magana kuɗi shi za ku kwatanta ma ni ba talaka bane zan iya ba da wannan kuɗi a yi wannan aiki kasan da wannan to ce rike kuɗinka za a kuma yi aiki an yi aikin ko ba yi ba amma ba ni ne da ba da kuɗin a kai misali da kawo kowa ya ba da gudunmuwa an yi to haka mutane suke bari in yi ihtirazi a wannan kawai magana da na kawo a yanzu ba ina magana ne a ce ni mai kuɗi a ni ba mai kuɗi bane ni tsoron ustazu ne da yanzu kan larabe ne kace in kama jika hamsin man da ya ta duk duniya ban da jika hamsin a yanzu ban da ko ba ina tuna ku na asiri ba ne amma me alhamdulillahi wasu abubuwa mun ka tashi sai mu yi Allah rahmu na asiri mun tashi da bukatar jika goma sai mu ci Allah ya kawo sai kawo mu yi mun kuma babu a hankura dama haka ne a samu yau gobe a rasa haka duniya take amma dai abu nake so in kawo dan adam haka Allah ya yi shi in ya samu gashi dai mu karasa innal insana khuliqa halu'an mutum na adam ahalice shi mai yawan ruwa idan masahu sharru ya zuwan in wani abu na shari ya shafe shi sai ya kasa yin haƙuri jaza kasawa in kasuwa ba ta yi wallahi mu muna shan kira sai ka ji ustazu ku ne ko eh a haka ne dama na ce in yi tantan nan baka ne in ja bayan kwana biyu sai a kira ustazu wallahi ku sa addu'a yanayin nan sai a hankali an yi ta kira da kasuwa ta bude baka ƙari jin kiran shi shuru da gari ya yi daɗi shuru da yawa da ke hituwa suna cewa yanzu gari ya zahi shin da garin zahi na ya ko sanyi kaji magana su shi yasa Allah ya ce idan masau sharru jazu'an in wani abu na shari ya same shi sai ya kasa hakuri wa idan masau khairu manu'a idan alheri ya same shi sai ya shuru ya hana bai gaya mu kowa sai ya shiru shi ta yi daɗi shu ai wana nan tare da su wai sai yanzu ne mutum zai zai cima wallahi wane da hakkun gilan miliyan 200 na yi miliyan 300 wai yanzu da bai da kwasiti kuma yanzu ya samu matukun gida baka ƙara ganin shi ɗabi'a mutum kenan amma ba kowanne ba shi yasa Allah ya ce banda wa'annan illal musallina amma fa wanda waɗanda suke yin sallah waɗanda suke yin sallah haƙiƙan yadda Allah ya ce kun fahimci Hausa illal musallina banda masu yin sallah wanda wanda bai gane Qur'ani ba bai san Allah ba ya kama wahala kun san yanzu a Nijar muna da masu aqidar a tsaye da sallah wa aqimus salata ko ba haka bane to shi ko Allah ya ce mutanen kirki su ne masu sallah to su kuma sun ce a daina sallah shi kuma Allah ya ce a yi sallah illal musallina banda masu yin sallah su kan masu sallah ɗabi'ansu ba haka yake ba kenan kai kana sallah kana da mugunyar ɗabi'a irin wannan ka ribi sallarka shi yasa Allah ya ce allazina hum ala salatihim da'imuna sune wa'inda suke lazamtar sallarsu kowane lokaci suna bayar da farilloli na sallah kamar yadda ya kamata alladhina fi amwalihim haqqun su ne waɗanda a cikin dukiyarsu akwai wani haƙƙi ma'alum sananne da suke bayarwa suna ba da zakka in ya kai zakka suna ba da sadaka gwargwaro abin da ya dace lissa'ili wal mahrum suna bayar da dukiyarsu ga wanda ya roka da wanda ma bai roke su ba mutane haka suke wa ku dinga kula wani bai da shi amma zai iya zuwa ya kawo ma kuka cewa ne wallahi ina cikin matsala ka taimake ni Allah ce in kana da shi ka ba shi dan Allah akwai wani kuma bai da shi wallahi bai zuwa ya ce ma bai da sai dai ku haɗu ku gaisa a wuce ko dai shi ma irin ta abu huraira ko ya kyale ka in kun saurare abu huraira ko abu huraira yi ma ya dame shi da abubakar ya zo sai yake karanta ma abubakar ayoyin da ke nuna kwalalar ciyarwa abubakar bai gane bai wuce da umar ya zo sai yake karanta wa umar ayoyin da ke nuna falalar ciyarwa don Allah shi wa umar bai gane ba manzo Allah na ganin shi sai ya bushe da dariya ya ce ta toba ta kar bai iya roƙon su kuma yana cikin bukata to akwai irin waɗannan mutane za ku ga kuna mu'amala da su sai gan su kana alhaji wane harka ne kuma bai da ko sisi ya shiru shi akwai lokacin da wani kana iya fahimta da yana cikin wani ne bai iya dai roƙo ne in kana da shi ko gaisa ka ce ga dan wani abu Allah ya ce kai wannan in sai mu rinka kula an gane misali ko to ina ne muke ko in ba ku misali ku gane an hita kaga ustazi ya tadi bi sai kice ustazi ga dan ga shi a dan samai da ka dan yi hakan misali na da kawo fa to Allah ya wula jagora alladhina yusaddiquna biyawmiddin sune wanda suke gazgata ranar sakamako ranar alkiyama tun labarin da anka ba su game da alkiyama sun gazgata to su ba su yadda su yi irin wancan hali walladhina hum min azabi rabbihim mushfiqun sune wanda suke jin tsoro game da azabar ubangijinsu suna jin tsoron azabar Allah ya shafe su inna azaba rabbihim ghayru ma'mun lalle azaba ubangijin su ba abun amincewa bane ma'ana mutum bai su kankancewa ya ce Allahu ghafurur rahim ne a idan ka san Allahu ghafurur rahim ne to kuma ka san Allahu shadidul iqab ne mai da Allah yana iya ma gafara kuma yana iya kama ka da ukuba wallazina hum li furujihim hafizuna sune wa'inda suke kare farjin su ba sa neman ma tanda ba nasu ba sa yin zina illa ala azwajihim sai dai ga matayensu aw ma malakat aymanuhum ko abinda damar su ta mallaka na bayi fa innahum ghayru malumin to su kam game da matayensu ko kuma bayansu ba abin zargi bane kiyaye da kyau namiji in yana da baiwa yana iya kira ya neme ta yi sadaka da ita amma banda mace mace in tana da bawa baya halastawa ta nemi bawan ta ya kwanciya da ita baya halasta a lokacin da yake akwai bayi yanzu kuma zamani ya riga wuce sai dai in wani al'amari ya zo na canji famani bi tagawara a zalika duk wanda ya nemi wajen wannan ana ya nemi abubuwan da Allah ya haramta masa kana da mata ko kana da bayi ka tsallake su kaje kana neman wa'inda Allah bai halasta maka ba fa'ula'ika humul adun to wa'inna su ne masu tsallake dokoki na Allah. Wallazina hum li amanatihim su ne wa'inda game da amanonin da aka ba su wa ahdihim da alkawarran su ra'un suna kiyayewa. Ɗabi'a na mutanen kirki kenan. Wallazina hum bi shahadatihim qa'imun su ne wa'inda game da shaidodin da ake ba su suna tsayawa akan shaida su shaida ta gaskiya ba za su shaida ta zalunci ba ayyuki muna ha bil haqqi suna tsaida shaidan da gaskiya wallazina hum ala salatihim yuhafizun sune wa'inda suke tsaida sallah suke tsara sallah su yi sallah akan lokacinta ulaika wa'inna masu wa'innan sifofi fi jannatin za su kasance a cikin aljanna mukramuna ana girmama su ana ba su daraja wadda ta dace da su a cikin gina aljanna tambaya famalin lalazi na kafar to me yake damun kafirai ne ke balaka suke huskantaka muhtiina suna masu gaugawa hmm mana fama lahum an tadhkirati mu'ridin me yasa suke bijirewa game da tunatarwar da kake musu kenan sai zama fama lil ladina kafaru ai fama balul ladina kafaru wa menene labarin wa'annan wa'anda suka kafirce ibalaka ai tijahaka ta bangaren ka muhdiin ai musri'in suna masu gaugawa an yamini wa an shimal ta bangaren dama da bangaren hagu izin jama'a jama'a suna kai kawo game da kai menene yake damun su sun bijire maganarka suna kai kawo suna abubuwan da su dace ba a yadda mau kullum ri'in minhum shin kowanne daga cikinsu yana tsammanin an yi dukhala jannata na'in a shigar da shi aljanna gidan nema ba ya yi duwanda ya kafirci aljanna ba tashi ba ce matukar ya mutu yana kafirci Allah ce kalla a a lamarin ba haka yake ba su dai kafirai ba sa shiga aljanna kuma su dai sani inna khalaqnahum mimma ya'lamun mun fa halicce su ne da abun nan da suka sani da adam ba komai bane kai da annan kana dagawa Allah yana tunatar da kai abun nan da ka sani da shi aka yi ka shine digon mani ba ka son ma a ganshi a jikinka nan dai duk wanda ya hito aka ce kai mina na ya bata ma riga in ya kalla sai ya tuna to in ba sa ababen ini da kayan nan mi zai zai gaugawa ka a ganin shi wanke shi wannan abin da baka sa a gani shi aka yi ka diba asalinka ma baka so a gani don ba abin burgiya ba da an ka kalla amma wai ka kake ɗagawa Allah ya ce ga yadda yake so ka kuma ka ce ga yadda kake so fala uqsimu bi rabbil masharik Allah shi yana rantsuwa da ubangijin mafitar rana wal magharib da kuma ubangijin mafitan mafaduwar rana inna laqadirun lalle fa mu muna da mu masu iko ne ala an nubaddila khairan minhum mu canza wa'inda suka fi zama alkhairi gare su mu kauda su mu kawo wanda suka fi su alkhairi wa ma nahnu bi masbuqin kuma mu ba za a cere muna ba mana mun yi niyyar mu canza su sai mu canza su mu kawo su su ba za su gudu su ce sun cere mana ba a'a sai mu kauda su an fahimci hausa rabbul masharik ubangijin mafita rana rana a lokacin zahi akwai bangaren da take hitowa a lokacin sanyi akwai bangaren da take hitowa haka ma lokacin zahi akwai lokacin take bangaren take fada lokacin sanyi akwai lokacin take faduwa kenan duk inda rana ta fito daga mafitatta akwai inda za ta fadi gobe sai ta samu canji a wannan guri ji ma wajen faduwa ta samu canji to gurin hitowarta da suka caccanza da gurin faduwarta da suke caccanzawa duk wanda yake da ikon su waye shine Allah na ɗai kenan na biyu yin ranar wanda ya yi ranar kasan ya cancanta a sallam al'amari game da shi ta yi shekara nawa ne rabonmu da rana idan mun yi lissahi da hadisin abdullahi bin mas'ud shekara nawa ya ce ma bayyana kulle sama'in wa gairiha 500 sa'a kowace sama tsakaninta da ‘yar uwarta shekara ɗari biyar ne, rana kuma tana sama na hudu, kenan in an ka haɗa ɗari biyar biyar gida hudu shekara nawa, dubu nawa, to a ɗauke shi a haka, in mun ɗauke shi a haka, amma in ta hasko hasken, tsinken ba hasken rabonmu da ta iya ne na shekara dubu biyu amma yana zuwa gare mu. ya kake misalta girmanta hmm? kun gane misali ya kake misalta haskenta ya kake misalta zahinta garibo zahin an rage an rage amma wani lokaci sai ka nemi wuri ka shige saboda zahi na rana to Allah da yi wannan kai ka san ba kowa kake ba abin da yayi kai ma Allah bai ya ka samu aljanna shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa fadharhum karbu da su ya rasulullah yahudu su rinka kutsawa wajen barnar da suke yi wa yal'abu su rinka yin wasa a nan duniya Allah yake cewa hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun har sai sun hadu da wannan yini nasu da ake musu alkawari shine yini na tashi alkiyama yawma yakhrujuna min alajdathi ranan da za su hito daga cikin kaburburan su haka ne ko kowa zaka ga an fito da shi daga cikin kabarin su sira'an haka ne ko suna masu gaugawa ka annahum ila nusbi yufidun kamar kace za su je wajen bauta kuma kansu ne Allah madaukin sarki ya samu dace siran za su yi cikin gaugawa kamar ana misatta kamar ranar lahadi masu zuwa iglis ya kake ganin sun hito za su zai iglis da sai da kowa na ta hitowa haka malan tashi alkiyama sai aka suranta kowa zai gaugawa ya zo ya amsa kiran Allah kamar yadda suke gaugawa su je su bauta wa gumaka to ranar alkiyama haka za su hito daga cikin kaburbura kenan dan kana da laifi kiyama baka cewa ban zuwa bari in labi ha abidun a da an ce ka zo dole zuwa zakai yanzu nan idan ka ce ka zo polisai suna neman ka in kana da dama boye musu gudu zakai ko ba ka bane saboda su in ka gudu sai ka ba su aiki sai sun ta wahalar neman ka to shi Allah ba ya mai haka sai da ya neme ka lokacin da yake samu ka khashi'atan absarum za su zo ganin su huskokin suna cikin kaskanci tarhaquhum dhilla walakanci ya lullube su Allah ce zalika al-yawmul ladhi kanu yu'adun wannan shine yinin da aka kasance ana yi musu alkawari cewa za a saka mu kowa da aikin da yi Allah ya mu jagora ina ganin nan za mu takaita wanda muka yi daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk